إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin nemarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka a wannan rana ta goma sha uku ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma tsira da amincin Allah su kara tabbata ga masoyinmu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka fi tabbatinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikinsu bayan haka ibnillahi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya cikin surat yunus aya ta hamsin da tara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم نعم الله تبارك وتعالى يقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون الله يكي تخنر يسوء يا مائكم كتنبيس أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق شن كنا غنن أبند الله يسوكر نأرزكي دومنكو فجعلتم منه حراما sai kuka sanya daga cikin wayannan abubuwa da karan kanku kuka keɓe waɗansu daga cikin abin da Allah ya saukar na arziki a gare ku domin amfaninku kuka ce waɗansu haramun daga ciki kuka haramta wa kawunanku alhali Allah tabaraka wa ta'ala bai haramta ba wa halalan waɗansu kuma kuka ce waɗannan su ne halal wayancan su ne haram waɗanda kuka haramta wasu lokutan kun haramta wa maza ne wasu lokutan kun haramta wa mata wanda kuka ce halal wasu lokutan kun halarta wa mata kadai wasu lokutan kuma kun haramta wa maza kadai قل الله أذن لكم كتي شن الله ني يباكو إذن من هكا إذن كتيوا abin da Allah ya saukar ku ce wannan harama ne ku ce wancan halal ne shin Allah ne ya ba ku izini am ala Allah taftaru ko kuwa kawai kirkirar ƙarya kuke wa Allah tabaraka wa ta'ala ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala ya ambato daga cikin talbin iblis abubuwar da shidan yake labbasa wa mutane yake sanya wa mutane na rudu domin ya shagaltar da su ya karkatar da su daga ambatan Allah ya karkatar da su daga ibada zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya ambato yake daga cikin abubuwan da daga cikin talbisi da shekar ya yi wa mutanen jahiliya shi ne abinda suka kasancewa suke aikatawa wadda za su cede waɗansu dabbobin ni'ima idan dabba ta aihu sau biyar ya zanto aihuwarta na biyar ɗan macen dabba ta haifa sai su keɓe ta sai su yanke kunnuwan dabban su tsakage kunnuwa wannan shi ne bashira ran da suka yi wannan dabban ya zama haram ba za a tatsa daga nonon dabban ba ba za a ci naman dabban ba hakan nan suka suke jin dabbobinsu suke cebe su da ire-iren waɗannan dalilan da ma'anzar Allah bi hannun sultan akwai waɗanda ba za a ɗaura masu kaya ba su an cebe wa alloli akwai waɗanda a an haramta su ga maza kadai akwai waɗanda an haramta su ga mata kadai wadda aka haramta wa mata kadai maza za su iya ci wadda aka haramta wa maza kadai mata za su iya ci waɗannan mutanen jahiliya sun shagaltar da kansu da ire-iren waɗannan abubuwa na wato marasa kan gado shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ka tambaye su shi waɗannan abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da su arziki ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wadda bai haramta su ba ku ne kuka zo kuka ware wa'ansu da wa'ansu dalilan da ba su da tushe kuka ce wa'ancin haramun ne kuka ce wa'annan halal ne Allah yake ka tambaye su shin Allahu azina lakum shin Allah ne ba ku izini am ala Allah taftaru ko ba tafkirar karya kuke wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan ma yana dacewa da duk mutumin da kun san wannan tambayar da Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wala ruwa yayi wa mushrikan mushrikan zamanin jahiliyyar nan ba tambaya ba ce wacce ake sauraron su amsa ba ai tunda su sun san ba Allah bane ya menene ba ya ba su izini ba kuma sun san wannan kirkirar karya suke kuma wayannan abubuwa halittun Allah ne Allah ne ya halatta su shi ya halicce su kuma ya halatta su babu wanda yake da hurumin ya haramta abinda Allah bai menene ba bai haramta ba shi yasa duk mutumin da ya sanya wa kanshi wato matsayi ya zanto bai shakkan ya ce wa abu haramu ko ko ya ce wa wani abu halal za ga wani abu wadda ake yin shi na zamani wadda magabata ba su san shi ba sabuwar wato matsala ce sai ka je ka samu daga cikin mutane wadda su kuma suna da gaggawa wajen su ce ai halal ne za ka ga manyan malamai abinda suke yi ne tsaka tsantsan su gama fahimtar matsalan kafin su ce hukuncin Allah kaza shi yasa mutane manya-manyan malamai da suka gabata akwai daga cikin su ma wadda ko da abu haramun ne bai yin amfani da kalimar haram wajen haramtawa domin tsoro tsoro suke ji su ce wa abu haram tsoro suke ji su ce wani abu halal domin duk abin da mutum ya ce wa haramun a duniya zai tsaya gaban Allah Allah zai tambaye shi duk abin da kake wa halal shi yasa duk abin da ba Allah ne da manzansa suka ce mai haramun ba takatsantsan malamai suke yi wajen su yi itlaqin wannan kalmar haramun ko kuwa kalmar halal akan abin da ba Allah ne ya faɗe shi ba ko da ya bayyana a gare su cewa hukuncin na haramun ne sai daga suna taga tsantsan wajen amfani da menene da kalmar haram kamar yadda waɗannan mushrikai na zamanin jahiliya suka kasance suna aikatawa suna kirkirar karya ga Allah tabaraka wa ta'ala duk da cewa Allah bai ba su izinin haramta wa'ancan abubuwa ba in ma su haramta wa wani su bangare daga cikin mutane sannan su halatta wa wani su bangare daga cikin mutane sai zanto ya tabbata cewa kirkirar karya suke wa Allah yadda waɗannan mushrikai na zamanin jahiliya suke yi akwai da yawa daga cikin waɗanda suke sanye da rigan malanta wadda su ma suke irin wannan a wannan zamanin ya ga mutum babu tsoron Allah babu shakkar ranar tsayuwa a gaban Allah kawai zai kirkiro wani abu ya ce manzan Allah ne ya faɗa kuma ya mafi akan manzan Allah ne ya faɗa ko kuwa a tambaye shi hukuncin Allah akan wani abu bai sani ba ba taɓa yin wani zamani da mutane suke da gaggawan ba da fatawa da rashin ilimi daga ilimi ne mutum yana gaggawan ba da fatawa da ilimi wannan karan shi akwai illa balle wadda ke gaggawan ba da fatawa kuma babu ne babu ilimi shi yana za ka tattala dinga jin abubuwan da ba ba taba jin su ba musamman wannan zamanin social media za ka ga wa'insu kamannin ya fi kama da na 'yan drama da na 'yan tiyata amma ma'abota rawani ne ma'abota rawani ne kun ga wancan abdul-jabbar ɗin da aka yi wa hukuncin kisa a kano sun kafin ya ɗauko kwangilan shi'anci kafin ya fara wa ɗan shi'a aiki ni tuntuni idan na gan shi yana wa'azi abin da nake ji a zuciyata shi ne cewa wancan ɗan drama ne ya fi mun kama kamannin zama kamannin irin zai da mutum ya yi wani rawaninsa kamar abin nan gammo kana ganin ki kawai kaga salon zaman zama na wadda yake zanja ya bai mutane dariya ne amma yana matsewa za ka ji yanayin yadda mutum yake sakin magana kai ka san al'amarin sai dai ga sai Allah musa'a ba taɓa yin wani zamani wadda a wajen ɗaliban ilimi musamman kalmar la'adiri ya zama aibi kamar irin wannan zaman da muke ciki ba mutum ya ce bai sani ba aibi ne to dole ne ke kafin gwamnati sha'an nan da laifin jamhuri ma a ciki da laifin mutane ma a ciki ɗan zigi sai su ta ziga mutum su ta ziga mutum kansa ya ta kumburi ana mai kabbara don haka idan ana wa mutum kabbarar nan Allah ya ba shi harshe mutane suna bibiyarsa in ma ta kabar sada zumunta ko kuwa a majalisin darasinsa da makamacin hakan shaidan kuma zai shigo shaidan ma ya ta hurawa ya yi ta hurawa ya yi ta hurawa wata bai da aka aka makalla zai hukuncin kaza bai sani ba ba zai ci cewa hawa haka kawai in ce ban sani ba to idan baka sani ba gadon gidan ubanka ne addini ba a mai karan tsaye ba wadda ake wahayi a gidansu a nan wajen akwai wadda ake aka yi wahayi a gidansu akwai babu kuma abin da zai baka takaici ba abin da ake wannan sai addini dukkan muna dukkan muna akwai daga cikin wadda idan ya yi rashin lafiya ni zai nema ba zai neme ni ba domin ni ba mene ne ba ni ba likita ba ne akwai wadda idan matan shi tana nakuda zai nemo tela ko ya nemo kafinta in ya nemo tela za a ce mai ne me za a ce mai za a ce mai mafi ya ce wani kam ya hauka ce gaskiya wannan ya kamata a kai shi a ji a duba shi ko kuwa ba muna fuskantar sallar karamin sallah ba bayan azumi mutum zai siyo yajinsa mai kyau shantarsa mai kyau sai ya sai azumi sai je yanki katin ganin likita idan aka zo kansa sai ke ni ba ba ciwon kai ba ba ciwon ciki ba ba zazzabi ba ni na kawo yajin nan ne mai kyau ina son karin dinki mai kyau kaga daga nan ɗakin wannan da physician ɗin daga nan za a kama shi a kai ke na kenan da kyasir kenan ake ko kuwa a da yan koya da su mai kyau sai kai wajen kafinta sai zai ce ina ogan suka ce gashi nan sai ce da Allah wannan za min babban riga su ake son a yi min da wannan kaga da kafintan da masu koyan aiki a a shagon da duk za su ware ne da gudu tukunna kafin ya bada cizo don wannan mutumin da ya siyo kaya daga kasuwa ya kawo wa kafinta idan kafintan bai gudu ba zai iya cizonsa wannan kuma daga lokacin da ya kawo kayan zuwa minti biyar masu zuwa zai bada cizo don kan bai da ne bai da lafiya amma idan aka zo addini kowa malami addini kowa malami shi yasa idan malamai suka faɗa wata matsala ta taso sabuwar abu ne da ake yi misali malamai masana waɗanda suke da ilimi mai zarbi suka zo suka ce wannan abin bai dace musulmi ya yi shi ba sai ga mutumin da idan ka rubuta alifun a takarda sai ka juya takardar ka ce wannan mai ne yake alifun to yanzu da muka juya takardar ba me zai zama zai ba zai zai kwankwantancin da an juya shi zai zama wani abu shi kuma zai shi ne mai ja da babban malami ba amma da za ka tafi wajen likita ka ce mai ciwon kai kake ce shi ciwon kan nan ya dame ne sati ɗaya ce da likita ya ce ciwon kai sati ɗaya banda ciwon kan ya me kake ji kuma ba ka jin gajiya ba ka jin kaza kuma kawai da tambayoyi ke ce daga kafanka bari in kalli tafin kafanka tafin kafa kake ne yake maka ciwo kake ina ke maka ciwo kai amma da ya tun yake ka daga kafa yana son ya kalli tafin kafan da zaka ja da shi ba za ka ja ba ba za ka ja ba me yasa domin za ka ce zai iya yiwuwa akwai abin da zai iya ganowa a tafin kafa na wanda yake da alaka da ne ba ka ja da shi hakan nan in ka kai kaya ɗanki wajen tela duk tsadar kayan ka ce ina sa abin ɗinki iri kaza a sai ke to zauna nan kawai sai kawo almakashi ya fara cice kaya ba ta cewa kai da ka samu na malaya zan siyo kaya mai tsadar da kargayi a gawa za ka zauna ka kalle shi lokacin da yake cecewa ko ya yanka kayan ya mai da su fifin kai baka fahimci me ake nufi ba baka isa ka ce mai a akara magana da ka kama da ake fata mun kaya ne domin aikinsa yake ne yake amma malamai ba bari su yi aikin su malamai za su zo su karshe da al'umma su ce abu kaza shine ya dace a matsayin addini za a ga mutane suna gunaguni kai abin da ake yi din za ka ga wani suna gunaguni idan abin bari yake faɗi wani suna nan cikin mamu suna ce ƙarya ne wallahi ba za a yi haka ba yanzu a nan an yi adalci ba ya adalci ba to duk mutumin da yake halartawa idan kai ɗaliban ilimi ne ya kamata ya zanto daga cikin makaman aikinka makaman aikinka in aka ce kawo mana tools ɗinka wani ya taɓa tambaya na a shekarun baya mun taso daga karatu karatu riyadu salihin a jos sai biyu ne ya ce malam don allah ka yi hakuri ba ina da tambaya ne nake ne tambayar ya ce don Allah tambayoyin nan da ake maka bayan darasi kake amsawa dama kafin ka fito darasin daga gida ka san za a maka ne yake abin gane ba ya aka yi zan san za a maka yake to na ga yadda idan aka maka kake amsawa ne to ai akwai alat akwai abin da ake cewa ilmul ala akwai abin da mutum wani zai zai ce wani zai zai bada labarin na wani yanayi sai ka ce mai e kai tun da sallan abin da ya faru da kai a sallan ka kenan sallan babu matsala sallan ta yi a haka wani za ka ce na sallan ba ta yi ba wani za ka ce mai e ya dace bai dace ba akwai abubuwa ne na shari'a wadda hukunce-hukuncen shari'a ba su ficewa daga cikinsu na haka lokacin da aka yi wa'annan tambayoyin a kansu ake ake aza tambayoyin a auna su sai a fitar da matsayin shari'a a kan wannan tambayar da aka yi to ya kamata daga cikin ala daga cikin kayan aikin da ɗalibin ilimi zai dinga yawo da shi kamar spanu ke na ko kamar fanar ɗinsa tools ɗinsa na farko ita ce kalmar la'adiri kalmar la'adiri la'a'alam ban sani ba wannan kalmar ta zamar maka kamar tafi sauki wajen furtawa a wajen kare kai ɗalibin ilimi akan sauki da kake ji wajen shan ruwa idan ta yadda za ka ji za ka sha ruwa ba wahala hakan za ka furta kalman ban sani ba to in baka sani ba sai ne imamu malik rahimahullahu ta'ala aka taba zuwa kun sa wancan zamanin ba kamar yanzu ba yanzu malami yana saudiya za ka iya buga lambarsa ka ce ina da tambaya kaza kaza kaza kaza daga sassan duniya daban-daban ana yin live program za ga mutane suna bugowa daga kasashe daban-daban suna yin tambaya a wancan zamanin ba haka bane wani mutum zai taho madina mutane suka ce zai taho madina imamu malik imamu darul hijira yana madina kowa yana san imamu malik ne zai amsa mai fatawarsa domin imamu malik duk da cewa zamani ne wanda ba ni social media ba amma Allah tabaraka wa ta'ala idan ya daga darajar bawa babu inda labarin bawan nan ba zai shiga ba duk duniya an san cewa akwai wani malami a Madina sunan da imamu malik wani mutum zai taho Madina kowa sai ka tattaro mai tambayoyi ce za ka tafi Madina da Allah idan ka tafi ka tambayo min imamu malik matsala kaza ne hukunci matsala kaza ne hukunci banda shi tambayoyin da yake da shi ya tattaro tambayoyin mutane idan ya samu imamu malik sai zai ce imamu malik ina da tambayoyi imamu malik ya ce me tambayoyin ka ce tambaya ta ta farko menene hukuncin wanda yayi kaza da kaza da kaza da kaza imamu malik ya ce ne la adri ban sani ba imamu malik ba yace ban sani ba sai sake karanto wata tambaya imam malik yake ban sani ba ko bai sani ba din ya sake karanto wata tambaya ya ce ban sani ba sun mutumin yana jurewa tasawwar cewa ta taho daga wani gari mai nesa ka zo da mun ka zo ka tambayi malamin nan tambayoyinka kusan hamsin ishirin da biyar ya ce bai sani ba ishirin da biyar ta farko ya ce bai sani ba misali tun yana jurewa ya ce bai sani ba sai haɗe ya sake karanto wata ce bai sani ba can sai ya ce ni fa ban gane ba ya zan taho daga waje kaza kaza kaza zan taho daga gari kaza mai nisan kaza in zo in maka tambaya ka ce min baka sani ba imam malik ya ce ba ki shawara yake ya ka san me za a yi ya ce ka shiga kasuwan garin madina domin kasuwa matattarar mutane ko mutane suna da yawa a kasuwa ko ni kuma shahararre ne a gari imamu malik babu wanda bai san imamu malik ba shahararren malami ne yake to ka shiga kasuwa ka je ka yi shela ka ce an yi wa imamu malik tambaya ya ce bai sani ba ma'ana da za ka shiga kasuwa ka je ka yi hakan ba zan ji komai a jikina ba domin ai abin da ban sani ba ba zan faɗa maka hukuncin Allah akan abin da ban sani ba ranar tashin alkiyama ni Allah zai kama ni Allah zai fayar da ni na taɓa ba ku labari wannan malamin da muke karanta tafsirinsa al-Imam Sa'di Tafsirul Karim al-Mannan wani malamin Salih ibn Abdul Aziz al-Muhammidi balarabar saudiya ne shi ɗalibin wannan alfa'ili din nan ne ya ce wallahi ya ce akwai wasu tambayoyi da suke wa malam malam sai kau da kai bai amsa ba ni kuma na fi son malam ra'ayin malam nake so fatawarsa nake so a kan waɗannan matsaloli ya ce wata ran muna kan tafiya da shi sai na ce bujiro mai da waɗannan matsalolin da ke tambayarsa yake wallahi wannan malamin a sa'ili dinnan malamin da yake faɗa mana cewa wallahi durkusawa ya yi a kan gwiwowinsa sauka ya yi a kan gwiwarsa yana kuka yana zubta hawaye yake ya tsawar ya tsawar la tuhammilni ma la utai la tuhammilni ma la uti yana kuka yana cewa dan Allah kan ka daura mu abin da bazan iya daukawa ba dan Allah kan ka daura mu abin da bazan iya daukawa ba kuma wannan babban malami ne a duniyar ilimi wannan malamin shek abdurrahman sa'idi din nan idan ka karanta littattafansa in aka ce maka za akwai tambayar da za a mai da ya shafi musulunci da zai ce shi bai sani ba kai za ka ce babu shi amma shi ne ya durkusa a kan gwiwarsa yana zub da hawa yana cewa dan Allah kar ka ɗaura min nauyin da ba zan iya ɗauka ba kar ka ɗaura min nauyin da ba zan iya ɗauka ba mana wayannan tambayoyin naka ni wallahi ba abin da kake wa kansu ya da babban malami ya ce akan wata matsala ya ce shi ya yi tawakkufi bai da bai da tacewa domin a shi'uru bil mas'uliyya sun san duk abin da ka faɗi ba za ka tsaya gaban wa gaban Allah ranar tashin alkiyama shi yasa Imam An-Nawawi yace i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin mana waɗanda mana signatories ne mutanen da suke tsaye on behalf of Allah shi ne idan mutum ya zo yake maka na yi sallah iri kaza yake sallar ka ta inganta a madadin wa ka faɗa a madadin wa a madadin Allah ranar tashin alkiyama idan sallar nan bata inganta ba wancan mutumin da ya yi sallah wacce bata inganta ba wacce kai kuma ka ce ta inganta ranar tashin alkiyama wa zai rike kai zai rike sai ya Allah ga wadda na bina ce ya Allah ga wadda na bina shi na bifa da wadda shi na yi aiki da maganarsa shi yasa suke taka tsantsan kaga faɗin Allah tabaraka wata'ala Allahu azina lakum wannan kalmar kadai ta isa ta tsoratar da mutum shin Allah ne ya ba ku izini ku dinga cewa haramun ne ku dinga cewa halal ne ko da babu ilimi Allah tabaraka wataala yake wa ma dhannu alladhina yaftarun وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون Allah tabaraka wa ta'ala yake bayan cewa da yayi a can am ala Allah tahtaru Allah ne babu izini ko ba kirkirar ƙarya kuke yi akan Allah Allah sai yake wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala Allah al-kadhib wai menene tsammani menene zaton waɗanda suke kirkirar ƙarya akan Allah me suke tunanin ranar tashin alƙiyama ya Allah zai yi da su kaga a cikin wannan ta'abirin ma akwai gargadi akwai tsoratarwa mana am alallahi tattaru kuna kirkirar ƙarya da Allah ne to wa ma zannu alladhina yaftaruna ala allahi kadiba yawm al-qiyamah ya suke tunanin ranar tashin al-qiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai aikata da su ai an yaf'ala Allahu bihim min an-nakal irin abin da Allah zai aikata da su na azaba sanadiyar sun yi wa Allah mene ne sun yi wa Allah kage wa ya hillu bihim min al-iqab inna Allah la du fadlin ala an-nas walakin aktharuhum la yashkurun Allah ya ce lallai Allah tabaraka wa ta'ala ma'aboci falala ne akan mutane amma walakin aktharuhum la yashkurun duk da falalan Allah tabaraka wa ta'ala akan mutane Allah yake amma lallai da yawa daga cikin su ba su yin menene ba su yin godiya ba su godewa Allah tabaraka wa ta'ala akan falalarsa malama suka ce a cikin wannan siyasin menene falalar a cikin wannan zancen da ake yi na cewa da Allah yake wa ma zannun ladina yaftaruna ala Allah al-kadhib yawm al-qiyamah menene waɗannan suke zato waɗanda hankalinsu a kwance yake su yi wa Allah ƙarya abinda Allah bai faɗa ba su ce Allah ya faɗa da Allah yake inna Allah la zu fadlin ala nas a cikin wannan context din da Allah yake wa masu masu kaje a kansa yake masu gargadi sai kuma yake inna Allah la zu fadlin ala nas walakin aktharan aktharuhum la yashkurun lalle Allah ma aboki falala ne akan mutane amma mafi yawa daga cikin su ba su yin godiya aka ce me falala a wannan tiyatin aka ce falalan shi ne jinkiri da Allah yake wa mutane jinkiri da Allah yake wa mutane za ga mutum yana aikata abubuwa na sabon Allah daga cikin mafi muni daga cikin mafi muni shi ne ka yi wa Allah ƙarya ka yi wa Allah ƙage wayansu al'amarin nan ya kai da su zuwa ga cewa za ka ga mutum mutum idan ya zo ya zo ya zo dandalin da ya ga jahilai ne ba su fahimtar larabci sai ya jawo aya ya yi fassara wadda ba ta da alaka da aya kwata-kwata ni na ta ce da irin wannan sai ya kamo wata aya kawai wadda ba ta da munasaba da abin da yake son ya faɗi sai kamo wata aya domin yana son mutanen nan su yi wani abu yana son yi masu wa'azi akan wani abu na maslahar kansa sai kamo wata aya kawai yayi wata fassarar da wallahi da fassarar da da da ayar sun yi hannun riga da juna to akwai alama na wato kekacewar zuciya da kai wannan maganar Allah wato ya zama abun wasa duk da haka Allah zai yau mutum jinkiri jinkirin nan da Allah yake wa bayansa jinkiri da Allah yake wa mutane a lokacin da suke kafin Allah yake masa jinkiri malama suka ce wannan ai falala ce ya ka ya zama falala domin ana son a ba ka damar mai menene ka gyara ka dawo ka koma zuwa ga Allah idan ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan yafiya ne Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne yace walakin na akthara aktharahum la yashkurun amma kuma mafi yawa daga cikin mutane ba masu godiya bane wannan ayoyi da suka gabata الإمام السعدي يجي ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحلم شيوا ayan nan yana daga cikin abubuwan da ake kafa hujja da shi akan cewa hukuncin asali akan duk wani abin da ake ci shine cewa halal ne sai an samu dalilin da ke haramtawa ka duba abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su da ya sanya su halal amma abubuwan da Allah ya haramta din da waɗanda za ku iya ya su da yatsun hannu cin alade naman kare a'a wata dabba ce halal ce amma lokacin da ta mutu da kanta ta zama mai ta zama mushe sai aka haramta abubuwa ne waɗanda idan ka bi su ɗaya bayan ɗaya za ka iya kirga su da yatsun hannunka su Allah ya haramta sai ya bar ta yawa wadda ba za ka yi gawa ba su ya halarta amma sai ga mutane kuma da yawan nan da aka bari wadda aka halarta su bai ishe su ba waɗannan da aka ɗan samu domin jarrabawa aka haramta su sai daga su ne mutum yake kudayen su Allah ya kare Allah tabaraka wa ta'ala yake na وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا في السماء ولا أصغر ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين Allah tabaraka wa ta'ala yake wa manzansa da mutane gabaki daya wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan id tuqiduna fi cewa duk wani abin da kake kasancewa a cikinsa na sha'ani وما تكون فيه من شأن kuma duk wani abin da kake kasancewa a cikinsa na sha'ani duk wani abu da za ka iya sauwarawa da mutum yake kasancewa a ciki hali na bacci ne cikin dare ne a'a da rana ne a'a da safe ne cikin duhu ne a'a a ɓoye ne a'a a sarari ne duk wani abin da kake kasancewa a cikinsa na sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani daga ciki da kuma karatu da kake yi cikin sha'aninka na qur'ani a cikin sha'anin ai akwai karatun qur'ani ko Allah tabaraka wa ta'ala yake da kuma karatun qur'ani da take kake yi a cikin sha'anoninka yace wala ta'maluna min amalin kuma ba za ku kasance kuna aikata wani aiki ba illa kunna alaikum shuhudan face mun kasance shaidu akan iddu iduna fi a lokacin da kuke shigan wannan aikin mu shaidu ne tun farkon aikin har zuwa ƙarshen aikin tun farkon wannan sha'anin har zuwa ƙarshen wannan sha'anin mu shaidu ne wama ya'zubu an rabbik min mithqali dharratin ai ma yaghibu an rabbik kuma baya koyuwa baya nisantuwa daga ubangijinka min mithqali dharra ko da daidai nauyin zarra ne fil ardi a cikin kasa kasan zarra ba abu ne wadda domin kankantarsa ba iya ganinsa da idanuwa idan za a gani da ido ma sai an sha wahala domin wani abu ne wadda yake ana buga misali ne da kananan kankantar abu da shi to duk kankantar wani abu bai koyuwa da Allah wannan abun karami ne a cikin kasa yake akan kasa yake wala fi sama a cikin sama yace bai koyuwa ga Allah wala asghara min zalik kai koda wannan abin ya fi kwayar zarra kankanta bai koyuwa ga Allah wala akbar ko kuwa ya fi ki girma illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi bayyananne wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da mu ne gama da cewa shi shaida ne akan komai kuma shi mai ganin duk halin da mutum yake kasancewa a ciki bayansa suke kasancewa a ciki halittunsa gabaki daya ba za a yi wani lokaci da wani halitta cikin halittun Allah ba mutane kaɗai ba karkar take ta tunaninka akan mutane mutane farare daga cikinsu bakake daga cikinsu da harsunansu daban-daban da suke magana da shi da kalolinsu daban-daban ka dawo kan dabbobi waɗanda suke rayuwa a bayan ƙasa da waɗanda suke rayuwa a cikin ruwa ba za a taɓa yin wani lokaci ba ko da na kakan ɗaya wadda wani cikin halittun Allah zai kasance a wani waje a cikin wani yanayi cikin sama ko kuwa cikin ƙasa kan tudu ko kuwa cikin ruwa sai zanto Allah bai fanda shi ba ya koyu halinsa ya koyu ga Allah ba za ka yi ba harakat ciftawan idanuwan nan da muke yi abinda ake cewa qa'inatul a'yun wa ma tukfi sudur ya subhanallah khiyana ha'inci irin wanda ido ke yi akwai yadda za ka saki wani abu da kallo ba ma san ka kalla ba ko kai kadai ne sai kuma Allah da ya saki da ya gani kai banda wannan da abin da zukata suke ɓoyewa babu abin da ke ɓoyuwa ga Allah ina da abin ina da haraka kaiwa da kawowa da mutane suke yi ba su koyuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala harakatihim wa sakanatihim lokacin da suka yi sukuni ba su yi komai ba lokacin da suke kaiwa da kawowa abin da suke yi abin da kake tunani a cikin zuciyarka abin da kake rayawa a cikin zuciyarka babu abin da ke koyuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala al-imam sa'idi rahimahullahu ta'ala yake cewa wa fi dhimni hada yace a cikin wannan ayar ad-da'watu li muraqabatihi 'ala ad-dawam akwai kira zuwa ga mutane zuwa ga bayin Allah su zanto masu muraqaban Allah 'ala ad-dawam shine ma'anar ittaqillaha haythu ma haythu duk inda ka tsinci kanka ka ji tsoron Allah eh wajen akwai duhu a wajen kai kadai ne ka cebe a'a wajen babu wanda ya san ka kai bako ne a garin da haka za ka yi kowace irin ta'aza babu wanda zai ce to wannan kuma dan gidan wane ne don babu wanda ya san ka akwai mutanen da tsoron Allah su yana takaituwa ne a garin da aka san su Eh, a inda aka san shi ba za ka ganshi gidan giya ba ba za ka ganshi gidan karuwai ba ba domin bai san tafiya gidan giya bane ba domin bai san tafiya gidan karuwa bane amma an san shi an san uban shi an san gidansu da haka yana jin kunyan a ganshi a wannan wajen a ce an ga dan alaji wani amma lokacin da ya tafi Port Harcourt lokacin da ya tafi Lagos lokacin da ya tafi Turai duk wani abin da ake yi na haramun zai je yi a can domin babu wanda ya ne babu wanda ya san shi a can kaga wannan babu muraqabatun ba baya kiyaye ganin Allah dan haka duk wani hali da ka tsinci kanka ka yi muraqabar Allah yaya ake kiyaye cewa Allah yana ganina ka duba duk wayannan abubuwan da muka lissafo ina ne aka bari to wani fursa aka bari wannan yana kama da maganar da muka ce wani salaf ya yi bayan da yake wa baiwa wani mutum shawara ya ce idan kana son ka yi ka saba wa Allah ya ce to ka kalli sama sai ka fice daga karkashin saman Allah tun da Allah kake son ka saba to ka je wani waje inda ba kasan saman Allah bane ka je da saba wa Allah can yake sa'an nan ka fice daga kasan Allah ka je da saba wa Allah can kaga ba zai yi ba ko to duk inda ka tafi sai daga cewa ai ai nan ma na Allah ne in ka kalli ka sai daga ai nan ma na Allah ne kamar kissa da ake bayarwa na wannan malamin tauhidin wanda aka ce yana da ɗalibai a cikin ɗaliban akwai wani ɗan ƙaramin yaro wanda malamin na jan shi jiki sosai domin yana fahimtar karatu to manya-manya daga cikin ɗaliban su kuma suna guna-guni ya wannan ga wannan wannan dan karamin yaron malin yana fifita shi akan da sauransu shine malamin yake son ya nuna musu bambancin da ke tsakaninsu da yaron sai ya kawo kaji yake ku ɗaliban nan ina son ku yi min wani aiki kuma zan ba ku ka'idar aiwatar da wannan aikin ya ce gashi ya bai wa wani ga naka ga wani gashi wani gashi ya bai wa kowa kaza daya ya ce ina son ku kiyaye ka'idojin yin wannan aikin ina son ku je ku yanka kowa ya tafi ya keɓe a inda ya tabbatar babu idon da ke ganinsa ya je ya yanka mun kazan nan sa'an nan ya kawo a ha'ai wannan aiki ne mai sauki ko kai ne za ka ce ka je ka yanka inda babu idon da ke ganin ka da gudu za ka je ka shiga wani lungu ka yanka ka dawo amma kuma ka manta akwai idon da ke ganin ka yanzu ainullah tabaraka wata'ala suka tafi kowa ya je yanko daji kowa ya je ne inda ya kebe babu mutumin da ke ganin sa ya je yanko aka dawo kowa ya dawo da nashi a yanke yaron ya dawo da nashi da yanka ba ce kaga irin sa kenan kullum ta aita jan da shi jiki ana bibita shi akan gashi nan simple instruction je ka yanka kaza a inda babu wanda ke ganin ka amma gashi ya dawo da shi da yanka ba kowa ya yanka shi kadai da yanka ba malam yace kai kuma yaya ya aka yi ka dawo da naka baka yanka ba kowa ya yanka kai ina ka yanka ai ni malam sai da na shiga waje kaza sai da na je na tabbatar babu wanda yake gani na kowa ya bada labarin yadda ya yanka kai kuma me yasa kai dan karaman yaron nan me yasa baka yanka naka ba yace to ai malam ka'idar da ka bamu ne ba zai yiwu ba duk inda na shiga san ga cewa to ai ai ba ai ba zan iya ɓuya a inda Allah ba zai ganni ba sai kuma ka ce mu je mu yanka a inda babu idan da zai gamu ba idanuwan mutane ba na ga na guji mutane na ɓuya amma na ga ai sai na rasa ina zan tafi Allah ya daina gani na sai daga babu shi yasa daga kazan nan ba zai yi a yanka ba na dawo maka da kayan ka da wani wannan ka'idar da ka baya ba zai yi a aiwatar da a yankan nan da wannan ka'idar ba sai ya nuna masa to ai yaron nan ya bi su fahimtar tauhidi shine abin da Imam Sa'di yake cewa mutum ya zanto yuraqibu Allah ala dawa wa ma takunu fi sha'ni ay halin min ahwalika ad-diniyya wad-dunyawiyya idan kana shalla daga cikin abubuwan da zai sa ka samu sukuni da natsuwa da kuma kai ka samu abin da ake cewa lazzatul ibada lazza dadi ɗanɗano akwai ɗanɗano da ake ji idan ana yin ibada shi yana ɗaya daga cikin salaf yake cewa inna inna fi inna fi dunya janna man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah shi akwai akwai akwai wata aljanna a duniya wanda bai shiga wannan aljannan ta duniya ba ba zai shiga aljanna ta lahira ba wace aljanna ce aljannan daɗi da abin da suke ɗanɗanawa na na wato kwancen hankali da sukuni wa rohatul bal a lokacin da suke munajati da Allah ɗaya daga cikin su yake cewa wallahi law ya'lamu law ya'lamu al-muluk ma nahnu fihi min an-ni'ma laqataluna 'alayha bis-suyuf yake wallahi da sarakuna masu mulki sun san irin abin da muke ji na ni'ima yake wallahi da sun yaƙe mu da takuba domin su kwace wannan nema wace nema ce ni'mar arihna biha ya bilal idan lokacin sallah yayi ba irin sallar da muke yi ba la'asar bari mu je mu yi mun je mu yi magriba bari mu je mu yi ka zama kamar al'ada amma shin kana jin cewa lokacin da zaka je sallar nan kana tsayuwa a gaban Allah kana jin cewa lokacin da kake alhamdulillahi rabbil alamin Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa hamidani abdi arrahmanir rahim majjadani abdi kana jin cewa ina ina ganawa da Allah shi yasa zaka ga urwa ana cewa za a yi mai operation a kafarsa likita ya je duba ciwon kafarsa yace kai wannan ciwon babu magani sai dai fa a yanke in dai ba so ake ciwon ya ci gaba da ci ba sai dai a yanke daidai inda ciwon ya riga ya bata yace to shikenan babu matsala likita ka san lokacin babu babu anesthesia da za a maka magani ana maka operation baka jin zafi babu shi lokacin yace to babu matsala yankewa za a yace yankewa za a yi shikenan yace to ka zo ka yanka lokacin da na shiga sallah ya shiga sallah ya fara sallah har aka yake kafin bai sani ba domin idan suka shiga sallah idan suka shiga sallah kuma wannan abin wayansu daga cikin mutane suna ganin kamar ayi wa'annan idan aka bada irin wannan labarin shi dan zai kiyoyo ta kunnen ka sai ce wannan ba ana nufin salafus salih ne ba bai iya faruwa yanzu to wallahi ni na shaida na za ba da labari wannan malamin namu na faɗa muku na ke ɗaliban Sheikh Abdulrahman Sa'idi ne Sheikh Salih ibn Abdulaziz al-Muhammadi lokacin muna jami'a akwai wani bawan Allah abokin karatunmu ne dan mali sai aka sihirce shi ya zanto yana da yanayin abubuwa na ghara'ib haka abubuwa gasunan gasunan kuma ɗalibi ne da kwazo ne kokari sai zato jinnu suna mai tashwishi to idan muka shiga sallah sai ka ga mu muna raka ta biyu shi yana raka farko mu muna sujjada shi bai tsago daga rukuku ba mu mun dago raka ta biyu shi har yanzu yana kan sujjada ba raka ɗayan sa ba ta shiga ba kamar yadda san kasan ba limamin yake bi ba kuma yana tsawon gaba to wata ran ya yi sallah ga shi ga sheik sale da abdulaziz muhammadi suna tsawon yana suna kusa da suna haka yayi irin wannan sallar da nake faɗa ba kai ne yanzu kuna bin liman lokacin da kuka yi ruku kuka dago na kuka da kai bai dago ba kuka tafi sujjada bai dago ba kuka yi sujjada biyu sa'an nan ya dago lokacin da kuka dago raja na biyu sa'an nan shi ya taho sujjada za ka ganshi ko ba za ka ganshi ba ba ganin shi kadai za ce to wannan lafiyar shi kuwa wannan wata irin sallah yake yi ne abinda za ka yi ta yi kenan har a gidan da sallah to wallahi tallahi kuma billahi da aka idar da sallah baka je shekh انظر كيف يصلي فلان شيخ يقول ماذا فعل كيف صلى بيصلي هو الليل والله بيصلي بقى مكتئب صلى جنبك كان يخالف الإمام sheikh wallahi bai san cewa na gefe da shi ga irin salon sallar da yake yi ba kuma ga gashi gashi a tsawo daya domin istighrafi cikin munajatin Allah shi yasa al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala da yake bayanin wannan aya Ibn Kathir ya kawo hadisin nan na Jibril da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al ihsan yace an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu la shakka annahu yarak babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin ka shi mutum ya zato yana da muraqaba yana da tsoron Allah a kowane hali a'a shi kadai ne a'a ba a ganin shi eh ya tafi ya yi tafiya ya tafi garin da ba wanda ya san shi yadda zai kiyaye dokokin Allah inda aka san shi a lokacin da ya shiga garin da ba a san shi ba hakan nan zai hakan nan zai kiyaye dokokin Allah abinda ba zai yi a nan ba na haramun ba zai yi a can ba na haramun duk idan ya tashi wani abu na haramun sai tuna ai Allah yana gani na shin ni ba zan ji kunyan cewa Allah yana kallo na ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa la taj'ali la taj'ali Allah ahwan ahwan an-nazirin ilayk kar ka sanya Allah mafi mafi mafi kaskantar mutanen da idanuwa da suke kallon ka muna kallon ka kai ma muna kallon juna ko yadda muke kallon juna din nan haka Allah ke kallon mu gaba daya sai zanto irin mutanen da Allah yake yastafuna minan nasi wala yastafuna wa huwa ma'ahum Allah tabaraka wa ta'ala tare da kai in ka buya daga mutane duk da cewa boyewa daga mutane kar su ga sakon da kake aikatawa wata daraja ce na raguwar imani eh wata daraja ce na raguwar imani lokacin da mutum ya graduate zuwa ga wannan mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kullu ummati mu'afa illal mujahirun ce al'umma ta ba gabaki daya Allah zai yafe masu ya Allah ka yafe mana amma amma manzo Allah sallama yake illa al-mujahirun yake sai dai ba sai yin jahar shine wanda bai jin kunyan kowa zai kunna taba nan ya yi yawo a anguwa yana yana ja kowa na mai kallon mamaki taba ce kawai zai bai jin bai jin kunyan kowa amma kaga wannan da bai san a ga yana sha wannan idan aka mai nasiha zai tasiri akan su don akwai raguwar kunya akwai raguwar imani tare da shi amma kaga wannan da shi yana ma neman mutanen da za su yi joining gang din ne yana tallan wato barna kai manzo Allah yake almujahid shi idan ya aikata sabo a inda babu wanda ya gan shi idan aka wayi gari zai zai ce ai jiya da daddare mun yi kaza ai kaza ai kaza zai zo ya sake menene zai zo ya fallasa kansa ya faɗa wa mutane ya bayyana sabon Allah a harari wannan manzo Allah ta sallallahu alaihi waɗannan mutanen su ne waɗanda Allah ba zai yafewa ba Allah ya kare dan haka ƴaƴan uwa mu yi wa kan da zukatan mu tarbiyya dukkan mu mutane ne masu rauni masu sabon Allah amma mutum wa amma وأما من آه بني آير آه، نهي النفس عن الهوى
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وإيدي صورة كما إذا نيت ميمي تا تند بك بار تفسير الناس yace menene idan aka je club aka je rawa aka je kaza aka je kaza ku matasa ne kuma za ku iya zuwa ko amma me zai- me ke hana ku akwai ranar tsayuwa a gaban wa a gaban Allah to wa- duk wanda ke tsoron ranar da zai tsaya manzo Allah sai wani hadisi yace laisa bainahu wa bainahu turjuma babu mai kafin da tsakaninka da Allah ranar tsayuwa a gaban Allah wa nahan nafsa عن الهوى هذا أضيء النفس الأمارة بالسوء فأوكا يزمى ذاك شجن الجنة أي الجنة أن شيوي الجنة بالمكاره حفت بالمكاره معنى هذا كوات كي ذاك ماضي shedan zai tafiya ba ka tafi mana kana da kuɗi za ka iya yi kaza kaza kaza za ka matse ka kawar da kai astaghfirullah a'udhu billah da yardar Allah ba zan yi wannan ba kaza za- haka za ka yi haka tafiyar za ka kasance tafiyar ruwa aljanna ba ruwan ba ba ru- ba yadda ake shan ruwan sanyi ba ne ba haka ake shiga aljanna ba za ka dinga muraqabar Allah yau da kullun cikin harkokinka cewa da kawowanka mu'amalarka da iyalinka mu'amalarka da mak- makwabtanka mu'amalarka da malamanka mu'amalarka da iyayenka kana muraqabar Allah ba za ka keta da haddin Allah ba to duk mutumin da Allah ya arzikta shi da kiyaye ganin Allah Allah na gani na ba astaghfirullah Allah yana gani na astaghfirullah sai ya dinga barin wajajen da yake jin kunyan gashi bawon Allah kuma Allah na gani shi a wajen da Allah ba ya so duk mutumin da Allah ya mai wannan to Allah ya mai baiwa ne girma muna da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana tsoronsa a zakatan mu muna da Allah tabaraka wa ta'ala ya amfana da mu da abubuwan da muke ci a cikin wayannan karatuttuka da ake yi a cikin wannan uh, watan azumi na Ramadan Uh, muna cikin karatu uh, babban uh, malami babban bako ya shigo Uh, uh, babban bako wadda shine uh, aka turo daga national yake tafsiri a babban masallaci na imam ramadan a low-cost ya wato karamta wannan majalisun da ziyara muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mai da alkhairi Ah, ba za mu amsa tambayoyi ba a yau za mu baiwa malam cikin ah, mintuna biyar da suka wuce ah, ah, malam ya dan ah, yi tsokaci ah, a wannan majalisi mai albarka wal yatafaddal mashkuran ma'juran تفضل
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi na wannan masallaci muna muku fatan alkhairi tare da addu'ar alkhairi da fatan wannan gagarumin aiki Allah ya karba muku malam kuma Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kara masa haske tare da ikhlasi da mu ɗalibansa gaba ɗaya da kuma shi na cika da farin ciki ganin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bani dama na zo na gana da yan uwa a wannan anguwa a wannan masallaci a kuma wannan yammaci na talata a wannan wata mai alfarma mai albarka wata ramadan ina muku addu'a Allah ya sa alkhairan da Allah ya saukar a cikin wannan wata Allah ya riskar da su gare mu Allah ya riskar mu da su sharri da Allah yake ba da tsaro da kariya muna fatan Allah ya tsare mu daga dukkanin sharri abin da muka sani ana karantar da mu wannan karantarwa da muke yi ko ake yi mana wato wata hujja ce ake yanke mana malam ya koro labarai akan bayin Allah madagarta har inda yake ba da shawara cewa kar ka ɗauka cewa wannan a wani lokaci ne da ya wuce ya faɗi wannan ko? kamar kana kallon cewa wata salafin umma su ne za su yi waɗannan abubuwa ba haka ba ba in waɗannan bayan Allah daga cikin tabi'ai ko sahabbai ba hatta su kansu annabawa annabawa mamurtalai umarnin da Allah ya ba wa muninai irin umarnin da Allah ya ba wa murtalai kar ka ɗauka cewa kai ba annabi ba ne saboda haka za ka yi aikata kaza amma kuma aljannar da kake so ka shiga irin aljannar da Allah zai sa annabawa ce haka ne to saboda haka ce bayi ne gaba ɗaya Allah halice su iri ɗaya don dalili guda ɗaya don ya sauke sa masauki ɗaya ita ce mai aljanna shi Allah shi kaɗai ne abin bauta don haka wannan annabi aljanna Allah zai kai shi wancan mursali aljanna Allah zai kai shi wannan sahabi aljanna Allah zai kai shi wannan tabi'i aljanna Allah zai kai shi to da ka sai mana aiki iri da shine tabbata akan bautar Allah bisa yanda yake tabbatar da Allah shi kadai da cancantar bauta da tattara ta gaba ɗaya da gare shi kadai tabbatar da koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai abin da Allah ya hana su ya hana ka sai wasu ‘yan abubuwa ɗaiɗaiku ‘yan kaɗan wanda aikata su ba umarce ka da shi ba wanda shi ne mu da annabawa da mutane amma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin haka ne ko malam ina gaban malam ne kun san kamar yadda yake cewa wai a malam yanzu gaskiya ba haka ba da kamata ya da na shigo da zai gabata da ya ce tsoho ya zo wani shi ne ce daga tsoho ya zo ni zuwa na nan da na zo wannan gari na kefi ina ɗaukansa ne kamar kurku a kai da na yi wani laifi allah ya sa a kai ni a bani koda a kefi domin an kawo ni garin malamai malaman nan waɗansu ma na aike su kaɗan da cin zuwa za su makan daina na fata an gane kuma Allah ya sanar da su abin da bai sanar da ni ba sai aka zo aka ce kuma na zo gaban su na ce wani abu babu shakka wannan wani nau'i ne na ba da horo fatan mu Allah ya sa mu wannan jarraba to Allah subhanahu wataala ya ce ya umarci mu'minai da abin da ya umarci mursalai mursalai yace muna fata an gane to tunda umarnin iri ɗaya ne annabawa sun sauke nauyinsu mursalai sun sauke nauyinsu muni ya rage don haka ya zama wajibi wannan karantarwa mu gane cewa wallahi hujja ake yanke mana kamar yadda Allah a wancan lokaci ya tayar da annabawa suke yankewa al'ummar su hanzari irin wannan ne Allah ta ayar da irin su malam suke yanke mana hanzari ba yadda za ka zo ka ce kai annabi bai sanar da kai ba malam ya sanar da kai irin abin da annabi ya sanar su wani da wani muna fatan bin cewa burakar jama'ar musulmi mu yi kokari mu yi kokari mu tattara akan wannan karantarwa da ake mana daga ƙarshe ine muku fatan alkhairin Allah ya karɓa muku dukkanin ibada dukkanin kurakurai Allah ya gafarta mana sannan wannan kokari ina za a ci gaba da yi idan muka lura mun gama da goma ta ɗaya mun shigo goma ta to kaman yau kuma wannan ranar da muke ta wannan ranar da muke ta talata akwai waɗansu bayin Allah musulmai za mu sallaci kila har magariba da isha da su amma ba za mu sallaci asuba tare da su to ka ɗauka cewa kila kai ne kila ni ne shi ne abin da malam yake magana ko da yaushe akan maganar muraqaba muraqaba duba Allah saboda ka idan ka sa Allah a ranka duk abin da za ka yi to za ka yi bari ka yi shi saboda shi Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin abu saboda Allah Allah kuma ya karba mana mala Allah ya kara maka fahimta Allah ya kara maka hazaka Allah ya kara daidaita maka harshenka bayan Allah ɗan uwana masu saurare mu dinga zuwa irin wannan majalisi da kyakkyawar niyya majalisin da saboda darajarsa mala'iku suke zuwa yanzu Allah ya tsira da miki Allah ya kara tabbata gare shi ya ce majtama qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده kun ga wannan ya tabbatar da cewa a wannan masallaci akwai mala'iku suna zuwa saboda ni darajar abin da ake karantarwa darajar abin da ake karantarwa mala'ika kansa zai zo ya saurari abin da ya dauki kuma abin da ya gudana don haka lalle ashe babu wani majalisi wanda ya kusa ya tinkari wannan wajen daraja don haka mu tabbatar muna waje ne wanda yake irin zaɓaɓɓun wajen da Allah ya zaɓe a cikin gurabansa ya fifita su ya ba su darajoji don haka duk wani waje mai daraja to ba wanda zai je sai mai daraja domin sai Allah ya zaɓe ka to bai kamata kuma Allah ya zaɓo ka kai kuma ka ba Allah kunya ba banan nan muka jefa ƙuri'a ko muka zaɓi waɗansu mutane kamata ya a ce duk wanda muka ba ƙuri'a ba kuɗinsa ya sa muka ba shi ƙuri'a ba yadda da shi da halayensa ya sa muka ba shi ƙuri'a idan bai abin da muka zata ba ya ba mu kunya ko bai ba mu kunya ba to haka muke Allah ya zaɓo mu kar mu ba wa Allah kunya Allah subhanahu wataala ya kyauta mana karshe da inganta mana rayuwa kuntace kuntace da bala'o'i da suke faruwa a wasu garuruka muna fata wannan gari Allah ya tsare mana shi abubuwan da suke faruwa na sharri a wasu jihohi muna fata wannan jiha Allah ya yi mana ita abubuwa na bala'i da suke sauka a wasu kasashe muna fata Allah subhanahu wataala ya tsare mana wannan kasa Allah ya kyauta mana karshe subhanaka radiyallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. بارك الله فيكم بارك الله فيكم الله يكرمكم الله يسعدك جزاكم الله خير جزاكم الله خير مرة وجزاك الله خير الله يسعدك